والصلاة والأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى cikin wace wasu rarrabu ta su wannan rana da asabar yau biyu ne ko ga watan wani da tsari shekara ta dubu daya da hudu da arba'in da shida bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman haɗuwa za mu ci gaba da darasan a wannan littafi na alwajizu fi fiqh sunnah wa kitab al-aziz na Abdul Azim ibn Badawi al-Qawla Allah ta'ala ya rahmu wa muna cikin inda malam yake batu dangane da haƙƙul mar'ati ala rajul wato haƙƙin mace akan mijinta ya so a fatawa ya ɗan shimfiɗa ina ga za mu tashi daga wani babi addinin nasiha ko wani babi addinin nasiha na ƙur'ana haƙƙar marɗaci ala wajen ya ce ta ɓangaren faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addinin nasiha ya ce za mu ambaci wani abu daga cikin haƙƙin mace akan mijinta abin da ya gabata na baya shingida ne ya ce kun mana ku ba da zalika hatta mutu da alal mar'a bayan an ambaci nata sai kuma an ambaci shi nasa a kanta da annal azwaja yata'idun hakan ya ɗauki wannan salo ne watakila mazaje za su wa'azu da ya tawasau da bil haqqi simakansu wasiya da abin da Allah ta'ala ya sanya a cikin shari'a wai tawaso da bisar kuma sai magansu wasiya wajen yin haƙuri game da matan da suke da su cikin halittu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lil nisa'ikum alaikum haqqan cikin hadisin am wato abdullahi ibn am annabi ya ambaci wasu haƙoƙi to ya ce inna lil nisa'ikum alaikum haqqan lalle matan ku suna da haƙƙi a kan wanda a ƙarshe ne zayyana haƙƙoƙi kuma sai ce wa a tukul da zai haƙƙin haƙƙa kowane ma'abucin haƙƙi ku cika masa wa a wani zari ɗaya daga cikin haƙƙoƙi ko kuma na farko shi ne wanda dama tun a shimfiɗa mun ji bayani a kansa ayyu ashewa wajulul mar'ata bil ma'ruf shi ne mutum ke zamantakewa da matarsa bilma'aru bilma'aru shi ne abinda shari'a ta sani ma'urfa shar'an abinda shari'a ta sani kuma ta yi tare da shi hakan fassara ce kyautatawa me yasa saboda ita shari'a ko abin da ta zo da shi ko kyautatawa ne to don haka abu na farko da ake so miji ya kiyaye matarsa shine zamantakewa a bisa yadda shari'a ta tanadi in aka zamantakewa yadda shari'a ta tanadi ba za a danne haƙoƙi a taka su ba da kawai ta'ala saboda allah maɗaukaki ya faɗa daga da haƙƙin mata cikin surotin misali aya ta goma sha tara wa ashiru hunna bil ma'ruf fa in karantumu hunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu min khairin lakum cikin aya wato shahidin Allah ta'ala ce wa ashiruhun da bil ma'ruf lalle ku zamantakewa da su al mu'ashara shine zaman da mutum zai yi na tarayya tare da iyalansa to Allah ta'ala ce ku zamantakewa da su bil ma'ruf da kyautatawa yadda shari'a ta tanadi wa dalika wannan al mu'ashara bil ma'ruf yana dunkula cikin wannan haƙoƙi da Allah ya faɗa da an yi ti'ima ha ila da'ima in ya ci ya ci sheta wa yaksuha idza tasa kuma ya tubatar da ita in ya tubata ma'ana yadda zai fara da kansa to ita kuma sai ta biyo baya mun gane ko wannan bayanan kuma wai a fahimci cewa in ka samu abincin mutum da yana haka cinyewa za ka yi ba ita a banta a zaune haka ko kuma idan ka samu sai ka cinye ki ai guda ɗaya ka samu a taba ka ce a ai wani ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasu da lani an dini naro ina da dinarin guda daya sai an da ce an fi ko ala nafsi ka kashe wa kanka sai ce wani akhar kuma ina da wani ma sai an da ce an fi ko ala zaujati ko ala ahli ka kashe shi ma matanka ya ce indi akhar ina da wani dinarin sai an da ce an fi ko ala waladinka ka kashe wa kanka ya ce indi aka ina da wani dinara masu yadda ya ce kai kasan yadda za ka kashe shi to abinda malamai suke faɗa a wannan an tawattaba a haƙiya ne ba ana nufi cewa idan ka samu abu kaɗan ka ba su ke kuma ka koma ka zauna ba in iya abincin da ka samu kenan ɗan kaɗan sai ka kawo musu su suka cinye kai kuma ka kwana da yunwa ko kuma ka sake zuwa sai ka samu kaɗan sai ka kawo musu dai sai ka haƙura ka sake wuni da yunwa ai ba za a daɗa kwana lafiya ba ko sai a ga munzalin da kuma za a rasa da kawo musu ma'ana abin da ake nufi kar ka fifita kanka kai kaɗai su kuma kai watsi da su ka san akwai haƙoƙin ajejiyar ajejiyar su kuma inda misali aka yi abin da yake na dole misali kamar abinci waɗansu ababe na bukata sai suka taso domin mu sani akwai ababe da suke wajibat akwai kuma kamaliyat wajibat shine na dole abubuwa ne guda uku ko hudu ciyarwa tubataswa samar da wajen kwana waɗannan ababe ne wanda suke wajibat dole ne mutum sai ya yi wa iyalansa sai ya yi wa matansa waɗannan ababe akwai waɗanda suke su kuma kamaliya wannan malamai suke ce musu da haƙi abubuwan da zai zo na a tashi ne kuma sai yi mata goron da za ta ci sama mata cirare amma wancan duk malamai sun yi ijimali akan cewa wajibi ne ba wanda ya kai shi haƙƙi na mustahabi to amma kamaliyat akwai wanda su shi ma suka ce wajibi ne akwai malaman da suka ce a mustahabi ne kaga akwai yan tilafi na fahimta tsakanin malamai to don haka dan yace al-mu'asharatu bil ma'ruf da ake umarni da ita anan wa zalika bi an yut'imaha idha qayma in ya ce shi sheda wa yaksuha idza tasa in ya tubata ya tubatar da ita wa yu'addibaha kuma ya ladabtar da ita idza khafa nushuzaha yayin da ya ga cewa ta juya masa baya juya baya misali take amincewa da shi a ma'awar mala ta aure to an ba shi dama ya ladabtar da ita ladabtar wannan kuma bi ma amara Allah an yu'addaba bihi nisa game da abin da Allah ta'ala ya umarni a ladabtar da mata da su bi an ya'iba mau'izatan hasana abu na farko shine aka ce wata wa'azi wato lokacin da mutum matarsa take yadda da shi yana son mu'amala da ita ita kuma ta ki ta masa dushuzi shi ake cewa a dushuzi kiwo in ta masa kiwo abu ya zama to ya tsawarta to sai ya ɗauki mataki da ƙwa'ani ya washe dama na farko mai mata wa'azi so mutar da ita Allah sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don matar da ta juya wa mijinta baya ya neme ta zuwa da shimfiɗarsa take ya kwana fa ba ta alaiha qurban ya kwana ya waye gari yana fushi da ita Allah da mala'iku suna tsarki ne mata kaga sai ya mata wa'azi in wa'azi bai amfani ba wa'azin zai yi ya ce bi an yi izaha ma'izatan hasanatan min gairu sabbin wala shatmin wala taqdirin ba tare da ya zage ta ba mara mutunci a kada ba kada ya zage ta wala shatmin asabku shine batunci ashatmu munanawa ko magana mara daɗi duk da zagi wala ta ƙabihin ba kuma tare da muna nata ba misalin ce karɓar haƙin lau fa in ata'at in ta masa biyayya tun a farko ya mata wa'azi sai ta biyayya ta nadama shi kenan wa illa in ko ta bi ba hajjara hafin firashi to sai ƙaurace mata a makwanci wato kada ya je inda take sai ya kaulace mata in shimfiɗa guda ne da suke kwana yanzu shi sai koma ne ya ki kawa zuwa kan shimfiɗa ya tafi kan kujera ko ya ɗaukunansa sai ya tafi kwano ya kwanta ya yi haƙuri da sauro to wannan shi ma mataki ne na wa'azi watakila zai tausasa zuciyarta daga dama suna tare yanzu kuma gashi ya gudu ya juya baya fa in aqa'at in ta zo ta bashi hakuri ta yi biyayya shikenan sai a zauna lafiya wa illa in hakan ma bata bi ba ita dama zani ne ta tattauje ba ba fi gairul wajhi to sai buge ta an bashi dama ya buge ta amma ba a fuska ba kada ya mare ta eh annabi ya hana mutum ya mara ba matarsa kuma duka da zai mata shi ma zai rabu ba mai ba wanda zai mata miki ba kada mata bugu wanda zai mata miki waya ce ka san da sai a ce ka rike cutar babban rigarka kana da maka mata a ai wannan wasa ke a duka da ce sai da ke da dukkan da za ta ji a jiki amma ba wanda zai mata miki ba ba kuma ko kawa aka ce ɗauko ita nima mata ba ba ba shi wannan dama ba shi ake nufi bugu ne wanda sai an san kai kai ka san irin nau'in bugun da za ka yi Allah ya samu dace in in za ta bugu ne wani ne da aka wasu wannan bayani sai ana cewa sai abin yadda sai ce sawa ba za ta bugu ba لقوله تعالى سبب فتح الله وبركاته واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وأن تبكي fargaban kiwo daga wajensu sun juya muku baya kuma za su yi ta zama haka ba za su kula ko ba za su amince da kuma sai Allah ce faɗi domin na kuma su wa'azi ai wa'azi yana tausasa zuciya musu wa'azi irin wanda ya dace ko ku haɗa su da waɗanda za su musu wa'azi ko ku rubuta takarda ka ɗauke ta kunta wajen wa'azi an gama wa'azi sai ka rubuta takarda sai ka bai wa malam kaga malam sai ya yi jawabi ko ba a san waye ya rubuta ba to kaga an wa'azantar da ita an tsoratar da ita Allah wa ajiru hunna fil mabaji'i in wannan bai yi amfani ba ku kaurace musu a makwanci wanda rukununna in bai yi ba ku buge su ji Allah wannan damar da aka bayar na bugun nan a wannan matsala ce ta nishuzi aka ba da dama kar mutum kuma ya ɗauke ta ya tabbaka ta ba wajen da ba ba a zo kuma a wata duka duka da wannan bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata kada ku bugi matan ku barbal abdi irin dukan da za a kai wa bawa wani waje ce yanzu ɗayan ku zai bugi matarsa bugu kuma sannan da daddare je ne ne ta kaga bugun da washe dalilin ne to amma nan an ba da dama tun da dalilin ya zo in sun muku nushus sai aka ba da dama a yaka a matsayin wa'azi ne fa in aka alakum in sun muku da'a fala tabu alaihin da sabila to kada ku bi wata hanya da za ku muna nasu kuma ku rika musu gori kuna zagin su ce ai lokaci kaza ma kin mun kaza dama lokaci kaza kin yi kaza abin da ya wuce kan ai taba waiwaya ko yanzu ta yi nadama ta yi biyayya to ai shi ke duk lokacin da aka ce a zamantakewa za a dinga jera laifuka laifin shekarar jiya an tuno shi yau na jiya ba an sake tuno shi sai aka hada da na yau to zamantakewa ba zai yi ba amma idan abu ya faru a baya musamman aka yi nadama a kansa to an ja layi a kansa shi yanzu baya laifin dan an daɗe wani laifin a gabatar a ce za a hada shi da na baya na kadar lafiyar tuwa duniya to sai a kasa zaman lafiya wani kaunin sallallahu alaihi wa sallama wa tasirila kuma haƙi da saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ma haƙƙu zaujati ahadina alaihi menene haƙƙin matar ɗayan mukam a kansa faƙaɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tud'imaha idza ta'inta ka ci da ta in ka ci ka ci yadda ita in ka ci wato kada ka manta da kanka ka zama zakara ko ba da kwaya ka ci tsakuwa ka karɓi haka sai ka mazarin da ba za ka iya samuwa ba amma kai ma ka ce su maka ba su wata suha idan ta saita ka tubatar da su in ka tubata wala ta wajen wajiha kada kuma ka kuskura ka ba da fuskarta ji annabi ba fuskar ta fara gani ba ta ja hankalin sha to karka mu fare ta kuma saboda wala Allah mali a fuska akwai kaskantarwa to kada a yi haka wala tuqabbi kada kuma ka muna nata wato la taqul qawlan qabihan kenan misali kamar ka ce qabbaha illahu Allah ya wargaza al'amarinki shi na kace wala tuqabbih ko kuma Allah ya muna da fuskar take ina kina ga daren kyawu ne Allah ya kawo kaza da kaza mummunan addu'a ko to kawo ai haka wala tuqabbih yana daga cikin haƙƙin ta kada ka zage ta kar ka zage ta eh wasu ma sun fassara shi wala tuqabbih ai wala tashtumha kar ka zage ta an hana zage ta ga mutum abu ya faru ya sanya matarsa da ya zazzage ta ya ci mata mutunci ya zagi iyayenta ma wani ya so to wannan duka bai halatta ba shari'a bai alquran shawatu bil ma'ruf ba wannan hankokin ta ne a kansu za a so kan naka ba a kan nata shari'a ce ta raba so in kowa ya kiyaye ma kowa hankoki sai ga an samu zamantakewa bai kyawu an girmama juna insha Allah ya ce wala tuqabbi wala tahjur lokacin da aka ce wahjuruhunna a dalilin nushuzi to kaurace musu to kaurace wa ma aka ce wala tahjur kar ka kaurace mata illa fil baiti sai dai a cikin gida a daki wato sai dai a daki ko a gida albayt zai dauki ma'ana na daki zai iya daukan ma'ana na gida duka karka ce za ka fice a gida a rasa ina kake ka je can wani kuka kwana a ba haka za ka yi ba sai ta rasa ina za ta sakanta ai sulhu ake nema ko ba haka ba kuma ko da a cikin gidan ne maimakon ka tafi wani ɗakin da ka je ka sa sakata ka kulle ai gara ka kwana a ɗakin da take nan amma wata kusurwa da ba wataƙila tun da dama kin ka ta yi ta ki ta ba da haɗin kai in kai juyi wataƙila sai ka ji ta a bayan ka ai ka ga ko ba ce ko ba an yi su ko wannan hadisi abu dawo da rawaito shi malai ce inna min mazahir kitmalil khuluqi wa numuyil iman yana daga cikin abin da yake bayyanar da cikar ɗabi'a ta mutum wa numuyil iman da kuma ya ato da imaninsa an ya kuna al-mar'u rafiqan raqiqan ma'a ahlihi mutum ya zama to mai tausasawa mai saukin hali game da iyalansa ana so mutum ya zama tausasa mai saukin hali game da iyalansa kamar kalan da biyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim mu'minan da suka fi cikar imani in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqa wadanda suka fi kyakkyawar dabi'a wa khiyarukum mafi zaɓaɓɓuwa a cikin tatattu masu daraja khiyarun lil nisa'ihim wadanda suka fi kyautata wa matansu wadanda suka fi kyautata wa matansu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin mafiya darajar mutane fa ikramul mar'ati dalilu shakhsiyyati al-mutakamila sabani yadda da a zamantakewa Hausawa sai ake ga kyautatawa mata ma kamar gazawa ne mutum ya zamanto lalibin ƙarfi mai taushin zuciya mai tausasa musu sai yana ga kamar gazawa ne a al'adar bahaushe yanzu abin yana cancanzawa ko da mai gida ka zama kamar dodo a gida kana shigowa ya ɗan muryarka kawai ake ji wani an ji kukan jajenka ka dawo da rumuna duk abin da ake kowa ya sha jinin jikinsa a kitsin in kana cikin gidan kamar mutuwa kamar ana zaman makoki a kitsin da al'adar hausawa ke kuma babu wani tausasawa tsakaninsu da mata illa kalilan to don haka masu allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wanda ya fi kamalar imani wanda ya fi kyakkyawar tabi'a kuma mafi daraja cikin mutane su ne wanda suka kyautata wa matarsu don haka ma da ya ce fa ikramun mar'ati ba wa mace daraja darajan tata dalilu shakhsiyatul mutakamila dalili ne da yake nuna cikar mutuntaka na mutum وإهانتها علامة على الخسة واللؤم ولا أن تنتهتكم علامة لنون كرنتا علامة لنون أصل الروى يقول تكوش حالي أصلا اللؤم إلى القلومة الروى يعني لجيم mutumin da ba shi da kima kuma wanda yake marubuci to don haka kyautatawa mata yana daga cikin kamala walakanta su kuma alama ce ta karanta ga mutum wani ikirariha yana daga cikin bawa mace daraja a talakkufu ma'aha wa muda'abatuha mutum ya zan yana tausasa mata kuma mutum ya zan yana yin raha da ita al-muda'aba karka wasanni da ita yana daga cikin darajar da mace zaman da wata ke a gida to sai ta zama to abokiyar wasan ka ko ba haka ba sai ta zama to abokiyar wasan ka abokiyar raha sani nawa saboda yi tare mun gane ko wannan ba wai abu ne wa a abu ne wanda ya samu tushe daga babban gida shi yasa ce yake da an bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba nau'in matan da bai zo da su ba saboda hikima ne ta ubangiji ya halatta masa auren mata ba a sa masa iyaka ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma aka ba shi dama matar da ta zo ta ce ta ba da kanta ma manzon Allah ya aure ta in annabi yana sanya aure ta shikenan aure ya tabbata daga lokacin da ta ce ta ba da kanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aure kuma annabi ya aminta to shikenan ta zo matarsa وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أما ذاك خالصة لك من دون المؤمنين كأن الخصوصية شيء لا أكبر وأن الدار غدا المؤمنين أما ما تنسك يتزوى أسنا ولا تنسوا أن تبعنا من تلك الله دوام ما لم يسك متبتة واجينا الواجبات أنفسهن للرسول أنه يتوكل على سبيل to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba matan da ya zauna da su ba ya zauna da masu shekaru ya zauna da masu sakiyan shekaru ya zauna da masu ƙananan shekaru da haka kowace za ka fahimci psychology ɗinta yaya tunanin ta yake zai ka mu'amalance ta ta wannan tunanin kamar yadda su ma mata kuskure ne su yi tunanin abin da ya faru a wani gida dole a wani gida ma haka za a yi mijin wancan ba ɗaya ne da na ta mijin ba to haka nan kai ma mata idan kana da su to in kana da sama da ɗaya ko biyu ko uku ko ma ɗayan ne fahimci a wani katangarin take a wani aji na mutane take sai ka mu'amalance ta da haka malaman zamantakewa sun ce mata suka da suka maka shi wata wanda idan tana tare da mijinta za ta mu'amalance shi ne kamar uwa akwai wanda in tana tare da mijinta za ta mu'amalance shi ne tamkar aboki akwai wanda ita kuma tare da mijinta za ta mu'amalance shi ne tamkar uba don haka sai ka fahimci a wani aji kake sai ka mu'amalance ka ta haka to sai ka an samu daidaito in kai ya zama to kawai kana ganin matarka abokiya ce to in ta mu'amalance ka a matsayin uwa sai a san safani in kana ganin matarka a matsayin ya ce sai ta mu'amalance ka a matsayin abokiya sai a san sabani to amma kowace ka mu'amalance ta a ajinta sai a samu da yanzu kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Khadija ita sai ta mu'amalance shi a matsayin uwa shawara take ba shi kaza yi kaza yi kaza kuma in annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ya dame shi wajen ta yake zuwa ta rarrashe shi in yadda kuwa za ta wadanta sai ta dama kuma ta girma shi a hannu sai ta rarrashe shi to a kuma da suke mafi yawan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su ummu salama su sauda sun zauna da shi ne a matsayin aboki yadda za ka mu'amalanci abokinka shi yasa sai su ba shawara su ce ga yadda za ka ga yadda za ka yadda mutum da abokin zai zauna da shawara ummul mu'minin Aisha don sai fahimci ajinta ita aji ne kamar na ɗaya sai take mu'amalantar annabi tamkar mu'amalantar uba mun fahimta shagwaba take masa annabi sai yadda da shagwabar data tunda nan ne ajinta sai mu'amalance ta a shagwaba ita kallo take so ta yi ana wasa ranar sallah annabi sai ya tabo da ita bakin masallaci wasu na wasa da mashi cikin masallaci a duk sai tsaya bakin kofa ta ɗorka haɓata a kan kamararsa ta kalli wasan ta kalli wasan sai da ta gaji ya ga za ta juya ya ce kin gama kallon ta ce eh to kuma ne ka ga mu'amalance ta ne a ajin da take wanda wata matar ta sa kuma a wannan ajin take ba zai mu'amalance ta hakan ba to don kuma sun Allah sallallahu alaihi ya san psychology din mata shi yasa kowace yake aje ta a ajin da take to kai ma ka fahimta in ka samu fahimta ne yadda za ka ajiye su a ajiye su to insha Allah sai ka ga an samu da yake nan yace fakat kana yatalaqahu ma'a Aisha wa yusabiquha Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tausasa ma ummul mu'minin Aisha wa yusabiquha Annabi har tsere yake da ita ba cikin gida tserawa wa ya riga wani mun gane ko a ce can ne sha sai a tsera hatta qalat har ummul mu'minin Aisha ta faɗa cikin wani hadisi ingantacce sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa sabaqatuhu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tsere da ni sai na wuce shi falabitna muka zauna tsawon wasu shekaru hatta idza arhaqani al-lahm har sai da nama ya mun nauyi yanzu ta ƙara kiba ta ƙara girma dan tana yar karamar yarinya babu wahalar gudu yanzu jiki ya ɗan yi nauyi sabaka ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bi sai rai fa sabaka ni sai annabi ya riga ni ya wuce fa qala sai ce hadhihi min jinka eh wannan wuce kin da dai na rama na baya sallallahu alaihi wasallam to kai kuma kai ne ba za ka wasa da matar ka ba gida sai ku langai za ta iya yi ko in ba ta iya langa ba ku san wasan da za ku yi yana daga cikin al-mu'asharatu bil ma'ruf aboki ya zama kai sai ka mu'amalance ta a irin ajin da take in shagwaba take ji ita kullum yadda da ita ka shagwabar da ita yadda za ka shagwabar da yayanka in aboki ya ce za ta dinga baka shawara yadda abokiyar ka ce sai ku dinga shawara kuna tattaunawa in ita tana da dan taku tana so kullum ta gaci baka ce ta dinga rarashin ka yadda kai ka dinga shagwaba a wajen ta tana rarashin na kai yadda za ka yi wajen tuma shi kenan sai a zauna lafiya ولقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم الله باطلا إلا ما كان مع الأهل النبي صلى الله عليه وسلم يا كده يا زين أبنا ولقي لا واسع واسعني يا أمتش أما سين باطل إلا ما كان مع الأهل سيدي وانت زائن تارد إياه شيا سامة سكام أن أمجي بشي فقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة كل شيء قوم أو يلهو به ابن آدم لأن آدم سي شكرت له شيء الله شيء أبدا ذي أوكي ما أنت شكرت له duk wani abu na wasa wanda zai shagaltar da ɗan adam fa huwa batil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce batil illa salama sai ya ruwa mu da to me ake nufi da batil ana ana nufin haramun ne ko kuwa ana nufin zunubi haramun zunubi a yi tara sai ne ko abin da yake haramun a yana tattare da zunubi to mai tufatul ahawazi ya fassara batil din nan ya ce ai la tsawaba lahu wato abin da ake nufi la tsawaba lahu babu lada a kansa me yasa ka saboda dan adam musulmi kowane lokaci ana so ababen da zai iya samun kansa lada ne ba a so ya aiwatar da abin da ba zai samu lada a kansa ya lalatar da lokacinsa ba don haka kullum abin da ake kwaɗaitar da mutum ya yi amfani da lokacinsa a lokacin da mutum ya yi wani abu na walgi da ya shagaltar da shi ya kaɗe masa hankali to ya zama batil babu lada a cikinsa sai dai in walgin da ya ya shagaltar da shi abubuwa ne guda uku haka da shakul islam ibn taymiya ma ya ambata wato sai fassara batil ai mimma la yanfa'u wato abin da ba shi da amfani ga mutum ba zai samar masa da wani lada ba imam shaukani a cikin nailul awtar sai da ya kawo waɗannan maganganu har ilau ya faɗi magana mai kamata ta shakul islamin jami'a ya kawo shahohi masu yawa sai ya ƙara da cewa la ya dullu ala tahrimi bal ya dullu ala adami fa'ida nan da aka ce batil ba ana nufin cewa haramun ne ba duk wani wasa da aka yi ya zama to haramun a ana nufin duk wani wasa in ba kurkun nan ba to babu wata fa'ida da mutum ya samu na lada ko wani fa'ida da zai samu a cikinsa Allahumma illa idan nau'o'in wasa ne wanda dama nassi ya zo a kan haramcin su yanzu misali kamar ashakaranci nassi ya zo a kayan haramcinta alkimar nassi ya zo a kan haramcinsa da waɗansu waɗanda malamai suka yi kiyasi ko da nassi bai zo a kansu ba amma an yi kiyasi a kan waɗanda nassi ya zo a kansu ma sun taɓa a kayan haramci to irin waɗannan su ma sun zama zuwa haram mun gane bayanin ko nan ne ana nuna wannan wasan idan kai akwai fa'ida kenan a ciki wasa ne kai amma kana da lada shi ne bambanci sauran kuma babu fa'ida a cikinsa hasali ma in ya fada ƙarƙashin wanda ya san haramun na kuma su biya a samu to waɗannan abubuwa guda biyu aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ce rabiyatu rabiyahu an qausi har mun da mutum zai daga bakarsa kaga a wancan zamanin ba bindiga ko to a yanzu in za ka koyi harbi da bindiga ko za ka koyi yadda za ka yi operating don drone ya je shi kai ata mun gane to irin wannan shi ba idan mutum ya yi shi domin yin isti'idadi irin wanda Allah ya yi umarni wa idu da kuma sadatu min quwwati wa min rabati alkhair to ibuna bi aduwa Allah wa aduwakum to in mutum ya yi da irin wannan zimma da wannan nufi shi ma ya fada karkashin koyan harfi da jiriya lokacin da kashe ka kashe lokacin ka kana ta koyan harbi dan tantani makalimai baka yi baka yi wani da bashi da fa'ida ba yanzu ka yi wasa ne wanda yake da fa'ida ka samu lada wata adiwa ko farasahu da kuma yadda zai je training din dokinsa ka san doki shi ma suna masa suna masa training na mai na yaki ana masa trainin din yaki ba kawai yin ka je kai trainin tagawa ko ka masa trainin kungolo a wannan shi ma duk shirki ne babu lada a cikinsa trainin din yaki yaki ne doki da aka ajiye shi domin yaki yana da daraja yana da kima dokin da aka ce domin yaki yana da daraja yana da kima to ta wajen da za a yi wa doki domin shi wanda yake yin yaki a kan doki shi ake cewa alfaris to alfaris in an zo ba da ganima kashi uku ake bashi sauran mutane kuma masu tafiya masu yaki a kan sawayensu kashi daya shi kuma wancan za a bashi kashi uku kashi ɗaya nasa kashi biyu na dokinsa to za ku wanda yana da daraja kwarai da gaske so kaga a yanzu sai a ce wanda zai je training din jirgin sama ko ya je training din jirgin sama na yaki domin yin tattali makafirai ko ya training din yiwa ko ya training din mota ma domin yadda za a yi surkuɗi a wajen yaki to duk shi ma ya fara ƙarƙashin wannan insha Allah to wanda ya je wannan ba wargi ne da ba shi da sakamako ba a wargi ne mai fahimta na uku sai ce wa mula'abatahu ahadahu da wasa da zai al mula'aba ya je wasa da matarsa ku yi awa guda ma kuna wasan mu to wannan duk ya halatta ku yi langa ko ku tsere ko ku yi kokowa a ga waye zai gada wani to duk wannan ba laifi ba ne amma sai a yi ta ba za a ji ciwo ba fa innahu min al-haqqi annabi yace wannan yana daga cikin abin da yake shari'a ta san shi al-haqqu shari'a shi al-haqq to wannan duk yana daga cikin al-mu'asharatu bil ma'ruf amma da akwai abin da shi a ce mutum wai lokacin da zai zauna ya yi ba da matarsa ma ba wasu ba sa zama su yi ba da matarsu ba za a zauna a yi ba baki na nishadi ba a yi masa shi sai ke tafi shi sai a waje in ka ji da yasa a waje ne a gida kuma babu wannan to wannan ba a yi mu'ashawa ne ma ko ne ai zaman ka take ba ko ka sata ba sai ka je ka ɗebe mata kewa na biyu ya ce wa min haƙƙin mar'ati ala rajuli an yasira ala adaha yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta ya rika yin haƙuri a cutarwar da za ta masa ba ana nufin ta sashi a gaban ta dinga gasa masa aya a hannu ba a a ɗan kuskure da za ta masa yau da gobe irin wanda aka saba yi ya dinga shankewa yana hannu وأن يعفو عما يكون منها من زلاتي kuma ya dinga yafiya game da abin da zai zo daga wajenta na zaniya kurakurai zallat zaniya ana nufin akhda kurakurai da kawai sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya ce la ya faratu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada mu'mini nan mumini ana da miji kada mumini ya rinka gaba da mumina ma'ana kada mutum miji ya rinka gaba da matarsa la ya farak kada ya gaba da ita ya rinka kyara ta yana gaba da ita a dalilin wani abu da ta aikata masa in karna min haƙuluka in har akwai wata ɗabi'a da ta yi wanda baya so radiya min ha'akar to zai samu wata ɗabi'a kuma da yake so ko ba haka ba in kullum ya shigo gida sai ga ba a sha da gida ba ne to sai ga watakila ta iya girki kuma ko ba ka ba in watakila jinkiri take da shi a wajen abinci sai ya ɗaya yin masa ya dawo bayan sannan a zaha sai ga a lokacin ma ake yin waye a ai ka gara masa zai ɓaci ko to watakila kuma sai ga cewa irin girmama wanda take wa mahaifansa shi ma watakila sai an yi za a yi irinsa tana mutunta mahaifansa kuma tana mutunta yan uwansa in wani waje bai yi ba to sai kaga kuma a kowane waje shi kuma ya yi Allah ce wasa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira wa za an takrahu wa wasa an takrahu wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira وقال كما منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي استوصوا بالنساء خيرا إن هم وصية كما دماتا إن هم وصية الخير كما دماتا فإنهن خلقن من ضلع دوم كسن يسوما تا أن هلجيس دغا أوزاني وإن أعوج ما في الضلع أعلاه abin da ya fi karkacewa kuma jikin a wasa shi ne sama kowace dabba ya fito wa sai ga inda ya fi karkata shi ne sama ƙarshen a wasa ko kai nan wajen naka da jikin kusan amata a shi kudan wasa ko ƙashin kirci ƙashin hakarkari to daga nan aka ci ba an halarci hawa ne wato ummul bashar an halarce ta da min zala'i adam daga ƙashin a waza na annabi adam shine Allah ce wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathira wa nisaa to daga da aka halice su akan kwashe fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu in kace sai ka ne kadda kashin a wannan karewa zani za ka kare shi wa in taraktahu lam yazal a'waj in kuma ka bar shi to ba zai kushe ba a wannan siffar tasa a karkace tunda an halice su daga kashin awaza to kuma za ka same su daidai in ka ce za ka same su daidai wai kuma yanzu ka wahalar da kanka ko ba za ka same su daidai da kake so ba dole a hakan a dan bautan za su tafi to sai ta hakuri da su hakan ji annabi wanda yake gaba yana da gaugawar sakin mata saboda ta masa laifi ta masa kaza ta masa kaza shi bai yafiya ya kirga da shekaran jiya da jiya da yau ya ce ya ba ta takardarta shi ke na ya sake ta ya ce sake samuwa ya ta aura to ita kuma in ba ta zo da irin halin wancan ta bayan mai ita ma za ta zo da nata ko ba gaba ne ko wace da irin nata to kaga mutum sai zama a wurin saki kenan to dole sai hakuri da su in an aura sai a zauna sai a ci gaba da hakuri da juna nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa'in da hafta tuƙimuhu ka saftahu malamai sai suka ce abin da ake nufi da sakin nan shi ne alwabin da ake nufi da karya wannan shi ne za ka sake ta auren zai zai tsinki zai zama babu shi to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in taraktahu lam yazal a'waj in kuma ka bar kashin awasa to ba zai kushe ba siffarsa a karkacen nan fastausu bin nisa'i khayra ina muku wasiya ku wasinci al'amarin mata da alkhairu a wata rawaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce istamta'ana bihin wa fihi na'iwaj ka san yadda za ka ji daɗin rayuwa da su suna karkacan a karkacan yadda da su a haka ka san yadda za ka dai an daidaita karkata a kan samu miƙewa kaɗan sai a tafi haka a rayuwa watakila inda za a ɗora da amma wani kai nan ba a karkacen gani ko ba haka ba ai akwai mazaje da yawa su ma karkacen su ne wa qala ba'd salaf wanda daga cikin magabata yake cewa ilam annahu laysa husnul khuluqi ma al mar'ati kaffar adha anha bal tahammul al adha minha wal hilma ala qaishiha wa ghadabiha اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم wanda ne cikin magabata yake cewa ka sani annahu laysa husnul khuluqi ma al mar'a kaffal adha anha kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar zamantakewa da mata ba wai ya taƙaita ne kawai ka kare su daga abin da zai cutar da su kai ka kare ka cutar da su ba shi kadai ake nufi kan faɗa ba ka kame ba tare da cutar da su ba ba shi ne kawai musulun mulki ba shi ne musulun ma'asha ba bar ta hamular alamin ha ya ce yadda za ka iya ɗaukan cutar wanda za ta maka abin da ba daidai ba ka shanye shi shi ne musulun ma'asha ka sa abin da ya kuwa da ke ko mutum zai iya kamewa ne ne sauƙi ya kame shi ne wuce sai ka fiye muje yana cewa ba abin da ban mata wani haƙoƙi abinci na kawo tunatarwa da abin da ake bukata har kudin watar wannan bata amma kake irin abin da take mu ya sani hakan take ita ko ba ka wani hakan take wata gina da za ka yi dogon bincike sai ka gaba wanda ma ke ta haƙoƙin nan mata ita ma mace ne ka san yanzu ana kan tabi da saki ko irin yara yan balanta sauran saki ya na ɗaya baban sa bai sani ba ya na biyu ya sake na uku kuma yanzu ya dinga damar almajirai da matawa yana da mai za a gyara abin da ba zai gyara ba to hakuri ake yadda ya tashi ga mansa a gidan sunna to hakurin ake eh hakurin ake don haka ya ce abin da yake ake nufi da asalin musulun mu'asha ba ba ya tsaya ne kawai ka kare ka daga cutar da su ba a'a ka zama tun ne shanyewa abin da suka maka sai dai yin abin da ya girma kula abin da ya zama to lamun da bai to irin wanda za a yi magana za a ɗauki mataki shi saka ma Allah ta'ala ya halatta yin sakin saboda yin al'amari ya gagara sai a yi sakin ko na'am sannan ya ce wani ilma alaƙai shi hawa da zabiha mutum ya zama to mai haƙuri akan gazawarta da kuma kushinta iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kana nisa'u yuraji'nahu matan annabi suka bayyana masa magana annabi yana magana su masna mala wa yahjuru wa tahjuru ihdahunna al-yawma ila al-layl akan samu wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wai ta yi fushi a annabi a zamantakewa ba wai fushi a zati a wanda ya fushi ga zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya roke ko a yanayin zamantakewa wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su su kuma ba haka suke so annabi ne ba annabi ne haka su kuma sai su ga cewa ba a musu daidai ba sai ta ki yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana nuni guda da safa zuwa dare annan kuma ya hakuri da su a haka shi ne haka ta wata annabi sallallahu alaihi wasallam yake jawo umar mu'minin Aisha ta ce ina ganewa lokacin da kike fushi da ni da lokacin da kike daɗi da ni ta ce ya kike ganewa ita ba gobe ta yi ba ta san ba ta yin gobe ba ta nuna alama ba ta wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idan kina yan daɗi da ni in za ki rantsuwa sai ki ce wa rabbi muhammad lokacin da baki yan daɗi da ne ko sai jikin ce wa rabbi ibrahim sai ta yi dariya ta ce haka ne ku ya manzon Allah ai lam ahjum illa smak amma ku ya manzon Allah a hakan ai ba komai nayi ba ko ban kaulace maka ba sunan naka ne ki faɗa kawai to Allah kuma ya gane sallallahu alaihi wasallam ta gama musu mu'ashara ne annabi ya san yadda yake zama da su Allah ya ba mu hikman koyi shi malam cewa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul an yasunaha wa yahfazaha min kulli ma yahdishu sharafaha yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta an yasunaha ya katange ta wa yahfazaha min kulli ma yahdishu sharafaha ya tsare ta daga dukkan abin da zai ya kushi martabarta wa yaqlimu irfaha abinda zai keta mata mutuncinta wa yantahimu karamataha abinda zai jefa darajarta cikin jarrabawa wajibi ne ba ta wannan kariya ita mace zanzami ake sa mata ana rike shi kar ka bar ta sakaka duk abin da ka san shi zaka aiwatar dan ka tsare mata mutuncinta shi zaka aikata fayyanahuha min as-sukur wa tabarruj ya ana ta caba ado da kuma fita ba tare da dullubi ba ya ana ta yi wannan as-sukur caba ado at-tabarruj fita ba dullubi a caba ado kuma fita ba dullubi wannan shegan ta ga sai lokacin buki mo ga mata sun fito sun caccaba ado ta yi kwalliya in tana sa hijabi ma zuwa islamiyya to ranar sai ga an jefa yadda za a samu yadda shara-shara a saka a cafa kwalliya zuba turare a fita ana kwalisa a shigo motoci ko ana takawa da kafa wannan haramun ne wannan haramun ne duk wanda ya bar matarsa ta aiwatar da irin wannan to alal hakika bai zamantakewa da ita bil ma'ruf da shari'a ta faɗa ba domin mun ce al-ma'ruf shine ma'ruf fa shar'an ko abinda shari'a ta sani kuma ta yarda da shi to bai zamantakewa irin yadda shari'a ta ce ba Allah ta'ala da babban gida ya fara gidan da shine abun koyi ya ga manzon Allah ya zai yi da matansa da 'ya'yansa kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhin min jalalihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhar ya ke wannan annabi ka gaya wa matanka da manyan mata a gaba sai aka ce da 'ya'yanka mata ba inda ta kai tasa sannan ka ce wa nisa'il mu'minina duk sauran namu kuma sun fada ƙarƙashin wannan menene Allah ya ba wa annabi doka ya fara da gidan nasa yudinina alaihin da min jalabibihim nasu kusatar da kasa da julbabi da lullubin su za su fita zalika anna an yu'raf zalika anna an yu'raf na fala yu'raf wannan shi ku kusa a iya gane wasu masu mutunci fala yu'raf yadda ba za a cutar da su ba malaman tafsirin kamar sufi ɗalibin ibn abbas ne ce zalika anna an yu'raf na fala yu'raf wannan shine ya kusa an yi ƙwaƙwafna annahunna afifat gairu mahirat shi ne ku kusa da za a gane masu mutunci ne ba ballaga zai bane ahewa shi ne kamar ka ce gilani kamar asa'adi ba suddi ba kuma asa'adi shi kuma rahimahullahu malamin su ba su shi kuma tafsirinsa sai ke ambata ai a zamanin da mata waɗanda suke kuyangai bayi su ne ba sa yin kyakkyawan tufafi a cikinsu saboda su bayi ne ba sa samun wadataccen kayan da za su a jikinsu da aka sai su fita ɗan ballagaza ballagaza ne haka kana ganin ta kaga ne bai wace babu tufafi sosai wadatattu da ta lulluɓa jikinta to shi yasa daga mutum ya ga irin wannan a wannan sako sai da tsata saboda ku yanga ce da ku yanga kuma jirgin su ba auren yanzu su ba kuma suna zaune ba wani wani su ba kula su ake ba mai misulun ba kula wa ke domin ku yanga kashi biyu ne akwai ce take da khidma akwai take da tasarri lin tasarri ita ce sadaka al'amutul khidma ita ce kuma da kawai ita ba sadaka ba ce ba a kula ta shi ne auren da ita ba shi kuma baya kula ta kuma ga shi babu tufafi sosai a jikinta so daga ta dan kewaye wani waje wani sai ya lata mun gane ko to shine sai aka ce wasu matan muminai idan za su fita su zuba tufafi sosai a jikinsu yadda za a gane ba ku yangai ba ne falayin uzayin yadda wani ba zai latsa su ba yanzu mace ko matar aure ce idan ta fito ta caba a ta bayyana kyanta tana tafiya a waje in ma wani bai mata magana ba in wani bai zo shi ya latsa ta ba ai ba ta hana da idanun sai kalle ta ba tana ta mura daga ce kura mata idanu ta kalle shi ta yi tsaki ai tsaki ko yara yan mata sun cafa kwalliya wani yana a zuwa wasu yi wana ta kallon su su zo su yi tsaki su yi harara kuma ba za a fasa ba ba ta musu magana kuma dama shi haka yake so yana son wani sila da zai sake magana shi kenan sai mai mata shi kenan an samu salon kuma da zai magana da sai aiwatar da abin da yake so ko ya dinga manta alal akalla da bai yi bata isa ta hana wannan ba an cutar da ita kuma cutar da ita ba an cutar da ita amma idan ta sanya tufafi mai kyau a jikinta kaga fada yi wanzayin ba za a cutar da su ba an gan su suna tafiya cikin mutunci da kamun kai sun yi lullumin da ya dace duk tsayar mutum da ba zai abin nan zai ci zai lasa su ko musu me zai kalla duk sun lulluɓa jikinsu sun sa da ƙarfi ba shi ke nan ذلك أدنى أن يوافنا فلا يؤذن to yana daga cikin haƙƙin al-mu'ashara bil ma'ruf mazaje su hana matansu wato fita fita ta kwalliya wa yakunu bainaha wa bainal ikhtilati bigir muharami hadin rijal kuma ya kanya tsakaninta da cuɗanya da mazaje muharramanta waɗanda ba muharramanta ba a jinabai ne ba mazajen da akwai aure a tsakaninsu ya hana ta cuɗanya da su kama alayhi kamar yadda yake wajibi ne a kansa an yi wa firaraha hasanatan kafiya wato ya wadatar da ita da wadataccen wato kulle hasanatan kafiya kulle in an ce kulle ba wai sai ta zama cikin gida shi ne kulle ba a ko da a waje ne idan za ta fita a tsare mata mutuncinta wani ayatan wafiya da kuma cikakken kulawa lalle ba ta wani fala ya zama mu da an tafsara fi khuluqin aw dinin kada ya taba rankwanta mata ta barnatar da kanta cikin mummunan ɗabi'a ko ta lalatar da kanta a al'amarin addini kada ya bata dama yadda za ta bata ranar addinin ta ko ɗabi'arta wala yusihu lahal majala kada ya bata dama an tafsuka an awamir Allah wa rasulihi ta fita daga umarnin Allah da manzansa kada ba ta wannan dama nan kan ai jan ido eh nan a ba compromise ai jan ido a hidimar addini ba a yadda ba za ta yi wani abu da ya saba wa shari'a wannan kan babu sassauci eh kashin ka wasa ranar amikar da shi an tabbace ko ta aikata aiki na fajirci nan ka babu lambarci babu lambari in kuwa ra'i al mas'ulu anha domin shine makiyayin da za a masa tambaya a kanta wal mukallafu bi hifdha wa siyanatiha shi ne aka tora wa nauyin tsare ta da kuma kiyaye ta da kaulin lahi ta'ala saboda Allah ya ce a rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne wanda aka ba mu ikon tarbiyya da kulawa da tsayuwa akan gudanar da lamarin mata wani kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda farin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an waliyatihi da annabi ya ce dukkan kuma kiyaya ne kowa za ta fi shi akan kiwonsa kuma annabi ya ce shi miji makiyayi ne akan iyalansa wa kuma mas'ulun awa iya ce kuma shi abin tambaya ne dangane da kiwonsa don haka kulawa da tarbiyyarsu tsare su a tsare musu mutuncinsu kada a ba su dama wanda za su fada cikin abin da yake na sabon Allah ko kuma lalata dabi'u wanda shi ma yana da cikin almuha a wato a ilal husnul mu'ashara kyakkyawan zamantakewa da yake wajibi ne haƙƙin su matan ne karka ba su su lalace Allah kuma ji shirin da mu Allah ya ba mu yiwuwar sauke wani wanda yake wuya ya mu abin da muka faɗa ne da Allah ta rama ka da wanda muka kusura Allah ya rima سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.